الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba a cikin wani littafin mai girma riyadu salihin yau muna 28 ga watan safar hijira ta mun tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da ɗaya ga watan tara 2024 muna cikin kitabul manhiyat mun zo babi na 341 insha Allah yau akan shi zamu tashi mala yake ce qala muallif rahimahullahu ta'ala babu karayat al-iltifat fi salati li ghairi uzr can baya mun karanta hadisai wanda manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu cewa bai dace ba mutum yana sallah yana kallon sama sallallahu alaihi wasallama ya kawo da narkon azaba mana mutane su hannu ko Allah subhanahu wataala ya mai da kansu kansu irin na jakki ko kuma a wani hadisin Allah subhanahu wataala ya amshi ganinsu dalilin azaba Allah zai musu suna sallah suna kallon sama kenan baya daga cikin ladabin sallah baya daga cikin nutsuwa idan mutum yana so ya samu lada a ce yana wange-wange ko yana kalle-kalle to malam sai kuma ya kulla babi babi wanda yake magana kan karhancin waiwaye waiwaye a cikin sallah ko kuma waiwayawa a cikin sallah da yace ligayr uzur ba tare da ni uzuri ba kenan faɗan malam ligayr uzur zai nuna mana cewa idan da wani uzuri ashe za a iya waiwayawa amma ba waiwaye ba wanda zai sa mutum ya juya gaba ɗayan sha'a fuska shi ce ta kalli wani wuri to wannan alal karaha عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري إمام بخاري أتين كتاب الآذان باب الالتفات في الصلاة من زال صلى الله عليه وسلم عائشة أم منيتك تيوانا تنبي من زن الله سيرا الله دا أمن تلا تبتع قريشي adal irtifati fi salati kamar ta ce ya makin Allah menene matsayin juyawa ko kuma kallon wani wuri waiwayawa a cikin sallah faqala sai manzo Allah yake ba Aisha radiyallahu ta'ala anha amsa sai yake cewa huwa ikhtilasun mana kenan kamar wani warce ne shine mana ikhtilas akhzal shay'i bi sur'a kamar amsho na abu da gaugawa shi ake cewa ikhtilas kenan ma'ana sallah wuri ne wanda mutum zai samu lada to idan shaidan yana so ya rage maka ladan sallah kawai kana sallah kana nitse sai ga wani abu ya faru ko ka ji karan wani abu sai ga nan da nan ka dan juya to sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan waiwayawa a cikin sallah kamar wani warce ne shaidan yake yahtalisuhu shaytanu shaidan yake warcewa min salatil abdi daga sallar bawa idan kai sallah inda za a ce Allah zai baka lada ɗari cikin ɗari ko kuma goma cikin goma to sai shaidan ya zo ya sa ka ka waiwaya wannan waiwayan zai rage maka lada to kenan kamar shaidan yana tsakura a cikin ladanka kayi waiwaye ɗaya kayi waiwaye biyu ladanka yana ragewa to wannan din sai ke karantar da mu bai dace ba mutum yana sallah yana kalle kalle ko yana wange wange abin da ya dace mutum ya wohintar da zuciyar shi da duk abin da ke cikin duniya kasancewa kana gaban Allah madaukakin sarki wannan zai tsara maka kuzarin akan cewa nutsuwarka ta karu wani anas radiyallahu ta'ala anhu qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iyyaka wal iltifata fi salah fa inna iltifata fi salati halaka fa in kana la budda fa fi at-tatawwu'i la fi al-farida rawahu imam at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih imam at-tirmidhi a cikin abwaab as-salati babu ma zukira filtifati fi salah anas dan malik sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa qala li rasulullah manzo Allah yace muni yace iyyaka wal iltifat fi salah yace ya kai anas yace na'am ya ce ina maka kashedi kenan wannan kashe ne jan kunne ne ya ce kakka sake ka rika waiwayawa a cikin sallah ya ce fa'innal iltifata fi salati halaka waiwaye a cikin sallah halaka ne kenan zai halakar da maka da ladan sallah ya ce fa'in kana labudda in ya zamanto dole sai ka waiwaya wani abu ya zo na larura ya ce fafit tatawuri lafil farida ka waiwaya a cikin sallar nafila amma ba sallar farilla ba to nan sallallahu alaihi wasallama yana sai malamai suka ce mana kenan waiwaye a cikin sallar nafila bai da ƙarhi sosai kama a ce mutum ya waiwaya a cikin sallar farilla waiwayawa a cikin sallar farilla shi yake da tsanani shi yake da tsananin hani kuma shi ne hallaka amma idan mutum ya waya a cikin nafila damun nafila ce yake yi to wannan mana zunubin shi ko kuma aikin da ya wanda bai da kyau ya dan yi sauki kama a ce farilla ce saboda farilla tana da ƙarhi akan nafila to wannan kenan malam can da yace waiwaye a cikin sallah ba da uzuri ba kenan inda uzuri za a iya yi to shine sai yace fa in kana labudda to wannan shine dalili manzala sai ce ma'anas in ya zamanto babu makawa dole sai ka juya a cikin sallah ya ce to fafit ta tsawo a cikin sallah nafila lafil farida kenan misali a ce kana sallah sai ka ji ana magana cewa ko wani abu zai same ka na cutarwa to wannan kana iya dan waiwayawa amma ba tare da ka juya ba jikinka gaba daya dan juyawa na jiki gaba daya idan mutum ya bar alƙibla ya bar sharadi daga cikin sharadin sallah sallar za ta iya lalacewa amma dan mutum ya juya haka ko ya juya nan to wannan shi ma kuma da larura kuma a sallar nafila ba sallar farilla ba to Allah subhanahu wataala ba zai kama shi da laihi ba kama a ce a falla a sallar farilla mutum ya zama to mai waiwaye waiwaye mutane da yawa wasu sun saba sai mutum ya kalli nan ya kalli nan musamman wanda suke sallah akan titi yana jin wani motsin wani abun hawa yana jin motsin wasu ko ya ga wani yana wucewa ya sa mishi ido to kaga wannan bai dace ba ya kamata mutum ya nutsu wannan hadisai guda biyu duka suna karantar da mu ne bai dace ba mutum ya rika waye a cikin sallah kiran koda kana daga cikin wanda suka jarabi kansu akan ana sallah ana jujuyawa ana wange-wange ana waiwaye to ya kamata mutum ya tarbiyyatar da kanshi akan cewa wannan abu ne wanda bai dace ba kai kokarin hannuwa dan yana rage maka ladar sallah koda an ce sallah bata lalace ba amma idan mutum ya juya gaba ɗayan shi ya bar kallon gabas to sallar shi za ta yi lalacewa saboda sharaɗi sharaɗi ne na sallah mutu ya kalli gabas Allah ya samu dace babu na 342 malace babu nahi anin salati ila alqubur an hana mutum yayi sallah yana fuskantar kabari kabari ko nawa ne ne a ce ga masallaci ga kabari ko kuma ga kaza kai sallah sallah ta kama ga makabarta ko ga wani kabari a gabanka to bai dace ba ka yi sallah kana kallon wannan kabari saboda saddis zari'a saboda sau da yawa ana samun waɗanda suke sujada makabari mana shirka da Allah don neman bukata ko don kare wani sharri wanda yake tare da su ko don neman wani abu sai mutum ya zo ya kabari ya mashi sujada ko mutum ya zo ya roƙo a wajen kabari ko mutum ya wata addu'a ta musamman a wajen kabari ko ko mutum ya roƙi mutumin da yake ya mutu yana cikin kabari wanda baka san ma halin da yake yana cikin barzahu yana cikin yanayi ne mai kyau yana ko kuma shi ma ta kanshi yake kai kuma anan duniya kake tambaye shi cewa ya agaza maka wannan shirka da Allah ne to shi yasa sai musulunci ya hana inda a ce a ce ga ga makabarta nan to ka koma daga can gehi kai sallah wannan shi ya maka huta daga yanayi na shirka da Allah dan shirka babban abu ne za ta ilalata mutum aiki an abi marsadi كناز بن حسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم إمام مسلم أتن كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na Abi Marsadi yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu yana cewa la tusallu ila al-qubur kenan ku bar sallah kuna kallon kabari ko kuma kakkusa kabari a gaba kuna sallah sallallahu alaihi wasallama yace wannan bai dace ba bai kamata ba yace kuma hani na biyu wala tajlisu alaiha kakku zamna akan kabari shi ma wannan bai dace ba haramu ne zamu ga hadisi a gaba akwai narkon azaba ga mutumin da zai zo ya zamna bisa kabari to wannan hadisi yana karantar da mu hani akan cewa kakka sake ka sa kabari a gaba kaga kina daga cikin kurakurai wanda wasu suna ganin kamar a ce ɗariƙu na musulunci ko kuma ɗariƙu wanda suke buga gaba zuwa ga musulunci irin ɗariƙu masu shehunnai idan shehu ya mutu shehi ya mutu sai a binne shi a cikin masallaci ko kuma binne shi a cikin gidan shi kuma ga masallaci nan mutane kai ka ce shi suke kallo shi ne alƙiblarsu to kaga wannan ba ƙaramin kuskure ba ne yana daga cikin shirka da allah kuma shaidani zai iya sa mutane shi shirka da allah su ga cewa wannan sallar da suke suna kallon wannan kabari ya yi sallah a wani wuri to kaga kenan an fara barin hanya to shi sa musulunci sai ya hani to wannan karantarwa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ladabi ne babba kada mu yi sallah muna kallon kabari kada mu zamuna a bisa kabari babu na 343 mala ce babu tahrimul mururi baina yadayil musalli babu ne kuma shi kuma wannan ba ma hani bane haramci ne haramu ne mutum ya zo ya wuce gaban mai sallah wani ya kabarta sallah ko sallar farilla ko sallar nafila kai ka zo ka shiga gaban shi ba tare da wata sutura ba to wannan haramu ne bai dace ba ana abil juhaimi abdullahi bin al-haris bin istammat al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-mar bayna yaday al-musalli ma za alayhi lakana an yaqifa 40 khayran la min an yamurra bayna yaday qala ar-rawi لا أدري قال أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة متفق عليه باب بخاري يهوتو لشون حديث أتشن كتاب الصلاة باب اسم المار بين يدي المسلي لكما إمام مسلم أتشن كتاب الصلاة باب من إن مار بين يدي المسلي معلمي سودية وسنجي بابي نمسمم كما يدى إمام النووي أتشون لتاين رياض الصالحين cewa haramu ne a wuce gaban mai sallah to wannan hadisi ne wanda yake nuna mana narkon azaba hadisi ne na abi juhaim al-ansari mutumin madina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda zai wuce gaban mai sallah irin azabar da yake kan shi inda ya sani shine yace law ya'lamul maru bayna yaday musalli wanda ya wuce gaban mai sallah inda ya san ma za alaihi abin da ke kan shi na laulayen zunubi a kan shi ya ce lakana an yakifa arba'ina khairan la ya tsaya arba'in shi ya yi mashi alheri yana sallallahu alaihi wasallama ya ce arba'in haka sai ya shiru to shi a cikin wata ruwaya ya ce min an ya mura bai na yadaihi ya wuce gaban mai sallah yana shi sa musulunci a sunna shi ne in mutum zai yi sallah ya nemi sutura sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallacin shi suna diba wurare inda ke da hasumiya ko kuma inda ke da wani gimshiki ko kuma wani yana zamne ka zo ka yi sutura da shi don ka yi sallah ko kuma ka je jikin katanga kaga kenan inda mutane suke wucewa masallaci wanda suke da kohohi kamar a gaba to bai dace mutum ya zo kabbara sallah dan ita ce hanya daya daya wanda mutane za su wuce face sai ya sa sutura idan babu sutura sai koma can inda mutane ba za su shiga gaban shi ba da kuma idan mai sallah ya zo ya sa sutura to bai dace ba haramu ne wani ya zo shiga tsakanin shi da suturar shi kamar ya yanke mishi sallah wani hadisin mazalla yake cewa idan kare ko mace bakin kare wanda ke shaidani ko mace ta wuce gaban mai sallah ba tare da sutura ba to sallar shi tana iya lalacewa to sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi sai yake cewa inda mai wucewa gaban mai sallah ya san abin da yake kan shi na zunubi to ya tsaya arba'in shi ya yi mushi alheri to wannan narkon azaba ne sai manzalla ya ce arba'in sai ya shiru a haka to shi wanda ya rawaito hadisin kalar rawi sai ke cewa la'adari kala arba'in na yauman ya ce nibin sani wa manzan Allah cewa ya yi gara ya tsaya kwana arba'in ya ce au arba'in na shaharan ko kuma cewa ya yi wata arba'in au arba'in na sanatan ko kuma cewa ya yi shekara arba'in to ka diba kaga azabar mutumin da zai wuce gaban mai sallah ka tsaya shekara arba'in ko wata arba'in ko kwana arba'in shi maka alheri da ce ka wuce gaban wani yana sallah to wannan yana hadisi ne wanda ke karantar da mu cewa bai dace mu aikata irin wannan aiki shi ma mai sallah a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan kana sallah wani zo ya wuce yace kai gwalgwadan hana shi gol daidai yanda zaka iya sai ka sa hannu ka kare shi kada ya wuce a gabanka in ya sake ka kare in ya sake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana sallama kana iya bugun shi kana iya bugun shi dan ka nuna mushi cewa aikin da zai ba karamin aiki bane kai zai zai rage maka radan sallah kuma shi ma wata azaba Allah akan shi ko kwana 40 ko wata 40 ko shekara 40 da ka tsaya a haka to yahi maka alheri da ce ka wuce gaban mai sallah to wannan tsoratarwa ne akan cewa bai dace ba mutum ya wuce gaban mai sallah babu na 344 malaci babu karayatu shuru'ul ma'mum fi nafilati ba'da shuru'il mu'azzin fi iqamati salati sawa'un kanat an-nafila sunnata tilka salati aw ghayraha malam kuma sai ya ce to nan shi kuma babi ne wanda zai ke magana akan karhancin mamu ya zo masallaci ya tsiri sallan nafila bayan ladan ya fara ta da ikama ya ce to wannan karhanci ne bai dace ba sai kuma ya ce ita wannan nafila da wannan mamu zai tsira ta alhali ladani ya fara ta da sallah ya ce ko da ta zamanto sunna ce ta wannan sallah a akwai sunan rawatib wanda can ba mun karanta mutum ya raka a biyu kayan magariba raka a biyu bayan magariba ya raka a biyu tun daga azahar a zo ma'ana magariba a zo isha'i akwai rakoyi da ake yi sunan rawatib to ko da nasu ne kamance sun wuce ka da ka shigo masallaci sai liman ya zo ladan ya hawarta da ya kama to bai dace ba kai kabbar sallah saboda ba za ka yi kahin liman ya kare ikama kai ba za ka iya kare wannan rakawoyi guda biyu ba to kenan kaga liman zai kabbar sallah kai kana nan kana cikin kana cikin sallar nafila to sallallahu alaihi wasallama sai yace a hadisin da zamu gani na Abi Huraira wanda malai kawo hujja da shi akan cewa bai dace ba mamu ya tsira sallah ta nafila idan ladani ya fara ta da ikama shi ne ce an abi hurata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qal iza uqimati salatu fala salata illa al-maktuba imam muslim a cikin kitabu salatu al-musafirin babu karahiyatu shuru' fi an-nafilati ba'da shuru' al-muazzin mazalla sai yake cewa bai dace ba in aka tsaye in aka tada sallah liyadan ya fara iqama Allahu akbar Allahu akbar to ya ce fala salata illal maktuba bai dace ba a masallaci a yi wani sallah sai ta farilla ita ce maktuba idan ka shigo za yi azawar ka shigo za yi magariba ka shigo za yi isha'i to ko da kana da wata nafila wadda ta wuce ka ladan ya fara tadawa to kada ka fara nafila amma inda za a ce akwai sauran minti biyu minti biyar minti shidda minti goma to kenan sai mutum ya nafilolin shi iya son ran shi iya so daga baya kuma idan ladai ya fara to babu sallah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu sallah ta nafila idan an tada sallah ta farilla kenan koda ka fara sai ka ce assalamu alaikum koda kai raka'a daya raka'a ta biyu ta rage ka cika ladan ya fara ta da ikama liman ya zo kuma ba za ka iya cika wannan raka'a guda ba sai la sai liman ya ce Allahu akbar kabbar harama to kamata ya kai sallama saboda manzo Allah ya ce babu shi yasa wasu malamai suka ce ladan yana fara ya kama sallar ka ta lalace wannan nafila babu ita ko ka salamce ko baka salamce ba babu ita saboda manzo Allah ya ce fala salata kidan babu sallah ilal maktuba sai ta farilla to wannan malai ya kulla wannan babe ne dan ya karantar da mu akan cewa ladabi mutum ya gaugawan zauwa idan yana so ya nafila ya kirdadi misali a ce ana sallah kare takwas za a yi shayi a nan kinan takwasu ba goma takwasu ba biyar takwasu ba uku ma mutum zai iya zawa yana filash in ya so kahin nan kuma liman ya zo babu na 345 malaci babu karayata tafsisi yawon juma'ati bisiyami a wulailatihi bisalatin min bainan layali malam kuma zai karantar da muwalar dabi na musamman wanda shi kuma da alaka da ranar juma'a irin mutanen da za su keɓance ranar juma'a da wata sallah ta daban ko daren juma'a ko kuma ranar juma'a da azumi to shine sai malaye babe babe wanda ke karhanta keɓanta ranar juma'a taksisu yawmul juma'a yace bisiyamu kamar mutum yace ai ranar juma'a rana ce mai fadala rana ce wanda ake lullum kalada bari in yi azumi a wannan rana to ce bai dace ba ya ce aulailati ko kuma mutum ya ce tun da daren juma'a yanar rana alamishi da dare akwai fadala ta musamman salati ga manzan Allah sallallahu wasallama yawaita karatun ƙurani rawata azkar sai mutum ya ce bari ya kiyamun lele ta musamman tun da yau ranar juma'a ce to wanda shi ma bai dace ba kenan abinda za a yi a ranar juma'a to ba ranar juma'a ba ma haka ya kamata a yi wannan kuma sunna ce ta manzon tsiran Allah da amince Allah tabbata gare shi to kaga wannan sune irin abubuwan da malamai suke karantarwa bid'a take shigowa cikin addini ko kuma cikin ibada sai mutum ya ga cewa ai ba aikin laifi bane yanzu kaga azumi ba laifi bane azumi sai dai mutum ya samu lada yin qiyamul layl yin rakawoyi da dare baiwa ka ce laifi ne karatun qur'ani ne za a yi raka'a ce za a yi to amma idan mutum ya keɓance ranar juma'a to ya shiga cikin laifi ya shiga cikin hani to kaga wanda shine addini biyayya ne ake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ra'ayi ba in ra'ayi ne kaga kenan babu wanda zai hana kai azumi ran juma'a saboda rana ce mai girma rana ce wanda ake lillum kalada inda addini ra'ayi ne wane ne zai hana kai raka'o'i daren juma'a wanda ana so mutum ya yawaita ibada musamman salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karatun Qur'ani da sauransu to kaga kenan sai aka hana a kebance ranar juma'a da azumi sai aka hana a kebance daren juma'a da wata sallah ta musamman banda wancan sallah na kiyamulil da manzo Allah ya karantar da mu na sunna dalili akan haka nan malam sai kawo hadisi abi huraira ana abi hurairah radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بسو بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه الإمام البخاري imam bukhari a cikin kitabu siyamu babu karayata siyamu yawmul jumu'ati munfaridan imam bukhari sai babe babe wanda yake magana akan mutun ya kebanci ranar juma'a ita kadai da azumi kenan inda ka gama ta da alhamishi ba matsala in ka gama ta da subudu babu matsala kenan zamu ga hadisi a gaba mutun ya juma'a sai ya subudu ko ko mutun ya alhamishi juma'a subudu ko mutun ya alhamishi ya juma'a amma mutun ya juma'a ita kadai azumi to wannan shine manzalla sallallahu alaihi wasallama ya hana hadisi abi huraira tsiran Allah da aminci Allah tabbata gare shi sai yake cewa kada ku keɓanci ranar juma'a bi qiyamin min bainil layali da wata sallah ta musamman qiyamul laili sabanin dare sauran to yace kada ku yi haka nan kada ku keɓance ta sai kuma yace wala takhussu yawmul juma'ati bi siyamin kuma haka ranar juma'a kada ku keɓance ta da azumi min bainil ayyam da sauran kenan sai mutum ya ce a ga rana mai fadala a wajen musulmi a ranar juma'a ranar idi ce bari in yi azumi a wannan rana to manzo Allah ce kakka keɓance ta yace illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum sai ɗayan ku yana azumi misali kana cikin ramuwa juma'a ta zo kaga wannan babu matsala ko kuma wani azumi ne ka saba yi wanda kake ma Allah subhanahu wataala ko kuma azumi na addawal wanda kama Allah alƙawali cewa za ka yi azumi to kaga in wannan ne kai in ji sallallahu alaihi shi wannan babu lai sai kai alhamishi kai juma'a kai subdu ko kuma kai kai juma'a kai subdu ka gama ta da wani kwana to a lokacin karhanci babu shi wa anhu qala wannan shi ma hadisi na Abi Huraira sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده متفق عليه إمام بخاري في كتاب الصيام باب صوم يوم الجمعة شيما إمام مسلم يهوتو رشون عديد في كتاب الصيام باب كراهية الصيام يوم الجمعة منفردا شيما وانا حديث لنا أبي هريرة صلى الله عليه وسلم أبي هريرة ناجمة يكين الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوا لا يصومن أحدكم kada ɗayanku ya yi azumi yau juma'a ranar juma'a yana kaga wannan hani ne kada ka yi matsayinka na mai imani kakka yi azumi ranar juma'a ya ce illa yau man kablahu au ba dahu sai dai ka yi kahin shi ko bayan shi kenan sai dai ka yi alhamin shi ka yi juma'a ko ka yi juma'a ka yi subdu au ba dahu dukkanin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma shine tsari idan mutum ya aikata haka yayi ladan ya zai samu ladan sunna biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zai samu lada wa an muhammad bin abbad qala sa'altu jabiran radiyallahu anhu anaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an as-sawm yawm al-jum'ah qala na'am muttafaqun alayh to wannan hadisi ne na muhammad bin abbad sai ce na tambaye sahabin manzo Allah jabir da abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ya ce anahan nabiyu ya ce wai shin manzan Allah ya hana an saumi yawmul juma'a a yi azumi ranar juma'a kala na'am sai jabir ya ce eh to ganin kaga wannan zahiri an hana azumi ranar juma'a ita kadai kenan sai dai yawman qablahu aw yawman ba'dahu kamar yadda hadisin na sama na Abi Hurairah yake bayani sai kai azumi baya juma'a sai kai azumi gaban juma'a ita ce ranar subdu wa an ummul mu'minina juwayriyata binti al-harisi radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha yawm al-jum'ah wa hiya sa'imah fa qala asumti ams قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري رواه البخاري فشون حديث يا ما كي تسنني وجن هانا أزميران الجمعة إتكدي uwan mummunai juwairiya bint al-haris radiyallahu ta'ala anha daga cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa dakhala alaiha yawmul juma'a manzon Allah ya shigo wajen ta ranar juma'a wa hiya sa'ima tana azumi sai same ta tana azumi sai ce mata faƙala a sumti ams ya ce jiya alhamishi kin yi azumi ƙalatla sai ta ce a ƙala sai manzala ce mata turidina an tusumi gadan ya ce mata to kuma gobe kuna kina da niyan azumi gobe ƙalatla sai ta ce a ya maki Allah yau dai juma'a kadai na yi azumi ban yi jiya ba kuma gobe banda da niyya kenan kun ga hadisin da muka karanta manzalla ce sai dai azumi ɗaya baya azumi ɗaya gaba to ita batta niyyar wannan qala sai manzalla ce mata fa'afturi yace to karya shi ki sha ruwa kenan ki ci abinci wanda zai nuna kenan ba a azumi ranar juma'a ita kadai a keɓance ta da wani azumi sai azumin da ya zamanto azumi ne na dole na farilla ko kuma ga ramadan ya kirga ya dirka ko mutum kuma ana bin shi azumi amma azumi na neman lada azumi na neman lafila ba a yin shi ko mutum ya dauke shi sai dai ya tsaida shi kenan sai dai ya bari sati mai zauwa ya yi alami shi juma'a ko kuma ya yi juma'a subdu wanda shi ne abin da sallallahu wasallama ya karantar babu na 346 babu taharimul wisali fi saumi babu wanda ke magana akan haramcin wisal menene wisal sai mala ya ce wa huwa shine an ya suma yaumai na aksar shi ne mutum ya azumi rana biyu a jere sukutum bai sha ruwa ba yana yau ladi mutum ya azumi bai buɗe baki ba yanzu kuma gobe litinin ya yi azumi bai buɗe baki ba kuma ya je talata bai buɗe baki bai je laraba wani shi ake ce ma wisal to wannan haramu ne sunnan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ɗan mutum ya azumi ya buɗe baki yana daga cikin sunna na annabawa in ji sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ya akul wala ya shirin bainahuma a tsakanin wannan kwanakin mutum baya ci baya sha kaga kenan na akwai takura wanda mutum zai takura ma kanshi azumi shi karan kanshi musamman a lokacin zahi yaya mutum ya kai yinin a ce bai ci bai sha ba ko balle ya wuce yini na biyu ya wuce wuni na uku ya wuce wuni na uku saboda musulunci na tausaya عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال متفق عليه إمام بخاري يهو ترشون حديث عشان كتاب الصوم باب وصال ده إمام مسلم عشان كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Abi Huraira yake cewa annan nabiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha anil wusal manzo Allah ya hana ayi azumi kwanakai da yawa kwana daya kwana biyu kwana uku ba tare da buɗe baki ba tsakaninsu amma da za a ce za ka yi azumi na ranar nafila ka yi azumi yau rana ta hada ka buɗe baki ka sha ruwa kai komi kuma alfijiri ka hanyar huto dab ka yi saur kuma ka sake wannan azumi nafila kana iya yi kamar yadda manzo Allah a sunnar shi yana ayyamul bid shine 13 14 15 yana alhamishi litinin to duka mutum zai iya yi zai iya sada su amma ya kasance akwai buɗe baki akwai saur wanda shi ne sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya ce ni ina iyawa ko kuma ni jarumi ne ni namiji ne ni kaza ne ni kaza ne to wannan musulunci ya hana hani ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga hadisi amma can warkon musulunci an yi azumi mai kama da wannan mutane suke galabaita shi ko sallallahu alaihi wasallama sai ce shi Allah yana ciyar da shi Allah yana shayar da shi kenan shi ba kamar su bane to sai musulunci ya kawo sassabci to yanzu ya kuke gani a ce azumi inda za a yi kwana daya a yi kwana biyu irin wannan kasashe namu na sahara yadda da kyal ana ta zuba ruwa ake kai magariba inda za a ce ayi kwana biyu ayi kwana uku to kaga ba kowa bane zai to amma saukin musulunci sai musulunci ya sanya sahur sunna ce mai girma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ce ta annabawa Allah ma yana son masu sahur hadisai da yawa kuma sai manzo Allah kuma ya sunnatar mana da buɗe baki kenan kaga kamar an raba dare awa 20 da 12 awa 12 awa 12 ko awa 13 ko awa 10 ko awa 11 ko kuma awa 10 ko kuma awa 14 to wannan sauki ne na addinin musulunci wa majala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim Allah subhanahu wataala bai sanya mana ba tsanani a cikin addinin musulunci abu ne mai sauki yanda zamu iya so da yawa abubuwan da suke wahaltar da mutane su ne abubuwa na bid'a wanda ba manzon Allah ya zo da su ba saboda babu tausayi a ciki وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى متفق عليه وهذا اللفظ البخاري إمام بخاري عشان كتاب الصيام باب الوسال لشيما إمام مسلم عشان كتاب الصيام باب نهر الوسال في الصوم to wannan hadisi shi sai ya karanta da mu manzon Allah yakan yi azumi irin wannan sallallahu alaihi wasallama ya yi azumi yau misali ladi bai buɗe baki kuma ya yi litinin ya yi talata ya yi laraba tsiran allah da amin talata tabbata gare shi to sallallahu alaihi wasallama hadisi na abdullahi dan umar sahabi na shi ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wisal sada azumi da azumi ba tare da sahur ba ko kuma buɗe baki kalu sai sahabbai sai suka ga manzon allah yana yi to su kuma babban abin koyinsu manubinsu wajen koyi na addini shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka ce innaka tuwasil suka ce ya ma'aikin Allah ka hana musa da azumi da azumi to kuma kuma kai kana yi qala sai ce inni lastu mislakum manzo Allah ya ce dani da ku ba ɗaya bane kenan kun ga wannan sai nuna cewa khususiyya ce akwai abubuwan da manzo Allah shi kadai yake banta ba daga cikin masu imani babu wanda Allah ya dora mashi wannan abun kenan sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa na wahayi akwai abubuwa na ibada yin armehiye da hudu kaga wannan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma rabon kwana a wajen aure manzon Allah Allah bai dora mashi wannan ba shi wannan khususiyya ce tashi akwai abubuwa na sunna ko kuma akwai abubuwa na addini wanda Allah ya dora manzon Allah shi kadai banda wasu daga cikin masu imani kenan da Allah ke ta khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai Allah ya zaba amma banda masu imani to shine manzo Allah sai anan sai yace inni lastu mislakum ni da ku ba ɗaya bane inni ut'amu wa usqa sai manzo Allah ce menene bambanci tsakani da ku ni ana sha ciyar da ni kuma ana shayar da ni kenan kaga akwai bambanci amma duk wanda ya ku daga cikin masu imani wanda zai azumi kaga kenan babu wanda ciyar da shi zai galabaita zai wahala amma sallallahu alaihi wasallama Allah yake ciyar da shi Allah kuma yake shayar da shi kenan irin aya wanda Allah subhanahu wataala ya nuna ma Maryam alaihi salam sai Allah ya kawo mata abinci iri iri kala kala Zakariya in yazo ya ce mata anna laki haza ina kika sami wannan sai ta ce qalat huwa min indillah Allah ne yake bani kenan yake ciyar da ita yake shayar da ita to shi ma sallallahu alaihi wasallama Allah yake ciyar da shi yake shayar da shi wannan mujiza ce tashi kenan yanzu ka samu mutum ya ce zan yi azumi irin na manzan Allah sallallahu wasallama ba zan yi wannan ba sai gobe sai jibi to wannan hani ne wanda ke mai girma haramci hani ne na haramci babu na 347 malaci babu tarimul julus al qabr ala qabrin mun yi magana kamar irin wannan da muka wuce can baya to malam sai babu kuma na musamman wanda shi kuma yana magana akan bai dace ba haramu ne wani musulmi ya zamna a bisa kabari an je makabarta ana jina in ma ana rami ko kuma ana sutura to bai dace mutane su zauna bisa kabari ya kamata inda zaka taka da inda zaka tahi da duk ka rika ka rika nura da ina ne kabari yake kakka zauna bisa kabari kuma kada kai tahiya a bisa kabari wala abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la an yajlisa ahadukum ala ala jamratin فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر رواه مسلم ما مسلم يا هوتور شون حديث في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه Abu Hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la an yajlis ahadukum dayanku ya zamna ala jamrin akan garwashi na wuta a ruruta wuta irin ta makera a ce mutum ya je ya zauna a kanta fata horika siyabahu ta ƙona kayan da yake jikin shi don kasan tabbas mutum yana da kaya duk lokacin da ka zauna a bisa garwashi zai ƙona jikinka ya ce kuma fata hulasa au fata hulusa ila jildihi ta ƙona kayanka hatta iske fatarka mazamnanka manzalla ce khairullah wannan shi maka alheri ya hi dama dama min an yajlisa ala qabrin da a ce ka zamna a bisa kabari kun ga azaba ba karama bace ka ji zahin garwashi wanda zai kona kayanka ya kai zuwa fatar jikinka shi ya maka alheri da ka je ka zamna a bisa kabari kenan kaga wannan Allah subhanahu wataala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana narkon azaba ga mutumin da zai zamna a bisa kabari da gangam in mutum bai sani ba to wannan ba labas yana babu wani laifi amma ka san nan kabari ne kana so sai ka ketara sai ka hau kaza sai ka hau kaza kaga mutane sodiya suka taka wurare har kabari ya rika rubtawa to duka wannan bai dace ba ko malamai suka ce saboda mi ba a zama a bisa kabari saboda girmama dan adam da kuma karrama shi da kuma Allah subhanahu wataala da yace walaqad karramna bani adam dan adam daraja gare shi shine wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutun ya mutu in ka kama kaga macece ne a ce ka karya kashe shi ya ce kama kakariya shi yana raye irin abin da zai same ka wanda yake na laihi irin abin da zai haɗu da kai na azabar Allah subhanahu wataala kenan ba dan mutum ya mutu ba a jefa shi inda aka dama ko a yanki wani abu ko a ce wannan macece ne kaza za a yi da shi a'a dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mumuni daraja gare shi yake cewa mayyitan ko kuma mayyitan hayyan aw mayyitan idan mutum yana raye daraja gare shi inda bai imani ne in mutum kuma ya mutu shi mana daraja shi yasa sutura ta zamanto farru kifa'i inda za a ce wani daga cikin mummune ya mutu mummune kowa ya ko in kula aka bar shi to kowa sai ya taru cikin laifi to dole a samu wasu jama'a wasu wanke shi a samu likafani a mai kaza a mai kaza a mai kaza shi sa musulunci ya fallanta daga cikin mu'an ta'jiz tajhiz wanda malami suke bayani idan mutum ya mutu babu zancen rabon gado ko ai aiki da wani dukiyar shi sai an mishi sutura ta hakika inda dukiyar shi gaba ɗaya za ta ƙare wajen karrama shi wajen yi mishi sutura a sayo mishi likafani a sayo turare in wani wuri ne za a biya a kai shi in ina ne in a wani wuri ne ya mallake a fito da shi to wannan kuɗaɗe na shi haƙƙin shi ne a mishi sutura yadda ya dace a musulunce a sunnance kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar in ya so daga baya kuma a yi abubuwa da suka sahe na duniya wani gado da sauransu amma farkon gata da za a mishi shine a yi ƙoƙarin binne shi binnawar da take ta sunna kamar da sallallahu alaihi wasallam ya karanta to saboda haka kenan wannan hadisi yake karanta mu da karantar da mu da wannan babe idan mun je makabarta mu rika lura da kyau kada mu zamna a bisa kabari kada mu sake mu taka kabari babi na 348 mala ce babu nahi an tajsis al-qubur wal bina alaiha to shi ma na babu na alaka da wanda makaranta yanzu babe wanda ya hana akan tajusis me tajusis shine irin fenti da wani fentir da wani lasho da ake ma kabarruka wal bina alaiha da ko mutanen da suke gini ko burgi guda ne irin da mutane suke yi bai dace ba a yi gini a bisa kabari bai dace ba kuma a zo a ma kabari wani fentir balle kuma a zo a kawo wani karo a sa mishi kamar da kaga jahilai daga cikin musulmi suke in ka je makabartar musulmi kai kace irin na kiristoci ne kuma duka koyokoyon kiristoci ne a rika wani lauha ana rubuta suna wane ne wane ne shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza bai da wani amfani in mutum ya mutu ya mutu so ma ake ayi a sa shi cikin gabarin shi a binne shi a yi shekarun da za a ce babu shi ba ma san ba ina ne ma aka binne shi abin da ya dace kawai shine za a rika mishi addu'a ga ruhin shi amma a ce mutum ya mutu ga kabarin shi don mu gane shi kakanmu ne kaza kaza babanmu ne shekara shekaru mu rika zuwa muna zawa kaga duka yana daga cikin hani na musulunci saboda mi saddu zari'a mutanen annabi nuhu alaihissalam daga nan suka wuce shirka ma Allah goma kai ne ake yi sai a zo a rika ana kallon su don tunawa wasu manya-manya ne ana tunawa da su manyan malamai ne shehunai ne waliyan Allah ne uwayen wannan da suka mutu ɗiyayensu da suka zo su ma suna cewa uwayenmu suna zauwa suna tuna kakanninsu su ma suka wuce to jikokin jikoki da suka zo shi shaɗa yake ce musu uwayen kuwa in suka zo nan in suna neman bukata in suna neman ruwa ko suna neman arziki nan suke zuwa suna roƙon wannan gumakai to kawai sai suka bi wannan sai zamanto an shiga shirka ma Allah subhanahu wataala gumki to kaga kenan yanzu misali a ce kabarin babanka kake zuwa kake kama diyanka kuna zuwa can ana nan ana nan kai ka mutu shi ma yake kama diyan shi suna zuwa can can wata rana sai a ce kai wannan baba namu ya ya hawa zuriya ta yi albarka waliyi ne shehi ne sai a rika zuwa ana neman bukata a wajen shi kaga shikenan an shiga shirka da Allah to so ake abinda mutum ya zama kasa wurin ya hau wata ran asara abinda wani wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutane sai su zo a rika binna ana sa katanga wasu ma hasi wani daki daki a sa riye a kawo tsakuwa masu nauyi kai ka ce kamar mutum da rai zai iya hutawa sun hana shi ban da kasar da aka loda mutum da musulunci ya ce kada ya wuce shibir kami ɗani wannan guda kadi wanda mutane suke lodawa dukkan yar da cikin jahilci a loda ƙasa a loda ƙasa har kabarin ya rimza wani lokaci kuma abin duk lokacin da aka binne kabari inda zaka san in kabari ya rimza kowa ya ji a jikin shi za ga an yi abin da bai dace ba sai a sa ƙasa daidai ruwa daidai tsaki yadda ba za a rusa sauran ƙasar sai a farta wasu a jahilinsu suna ganin duk ƙasar da aka hudo ta wai dole sai an maida da shi kuma an sa mutum misali a ce babba ne kaga kenan dole wata ƙasa ta yi saura batta ta fa'ida ba dole sai an sanya ta ba ko wata ƙasar gabas ko wata ƙasar yamma a fara ta kaza a fara ta kaza duka wani daga cikin bidiyoyi wanda mutane suke a makabarta kaga inda za a ce a samu wani wani wanda zai irin kamar irin mayar mai wasu unguwa su ne kamata a ce a samu tarakta wata na duk aje a share waɗannan masu sa karo da masu gini tunda hadisin jahili kun ganin manzo Allah ya ce an hana a yi gini a bisa kabari a sa mishi fenti a sa mai lasho ko a zo a sa karo a sara almubazzaranci mutumin da ya mutu in ka mishi karo me me kake nuna a yanzu ne kake jin jahinci ko kuma sadaka ce ka mishi dan ka same karo ko ka mishi gini sadaka ce ka mishi ladan mi zai samu babu abin da zai samu bari ma dai ka mishi abin da manzo Allah ya hana manzo Allah ya hana a gini a bisa kabari ya hana a zo a irin wani abubuwan a zo a sa wani suna a zo a sa kaza a zo a sa wani fentir to kaga kenan ka zo ka yi bid'a a bisa kabarin babanka ka zo ka aikata aiki na haramu kaga yace tahrim haramci ne na hani kama babanka haramci alhali kuma shi yanzu yana kabari yana bukatar abubuwa manyan mai na lada da abubuwa wanda addini yake so da abubuwa wanda Allah subhanahu wataala zai rahamcin shi zai rahamcin shi a gobe kiyama an jabir radiyallahu ta'ala anhu naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr wa an yuqa'ada alaihi wa an yubna alaihi jabir abdullahi rawahu muslim kaga hadisi ne ingantacce babu shakku inganci babi ne wanda ke magana akan manzan Allah ya hana naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaga kinin ba wani ra'ayi bane ba wani malam wani bane yace ko ba wasu jama'a bane suka ce a bai dace ba ayi gini akan kabari manzan Allah ya ce an yujassasal qabru at-tajassis shine irin a same wani launi sai ga an same wani fentir sai ga wasu ma har wasu kubba suke wani daki ake yi wani dakin za a iya mishi wani fentir tsanwa ko kuma a mushi wani masara wani dai mai jan ido wanda mutane idan sun zo za a rika tabarruki da shi shirka da Allah to maza Allah ya hana tsina Allah da amtala tabbata gare shi hadisi ingantacce yace kuma wa an yuqa'ada alaiha manzo Allah ya hana a zamna bisa kabari kun ga mun karanta hadisi da ka zamna a bisa garwashi ta kona kayanka ta kona mazamnanka ta kona ka shi maka alheri da ka zamna a bisa kabari inji sallallahu alaihi wasallama saboda darajar wanda yake ciki mai imani ya ce kuma wa an yi guna alaihi kuma a yi gini a bisa kamari an hana kaga so jiya an ba mutane yanzu ba a da idan ka riba wata likita ko wata lakwal ko wani kaza za ka ga cewa tsayin makabartu ne idan gari ya girma ya girma a kewaye wurin shekara 20 shekara 30 shekara 40 kowa ya zama ƙasa sai a zo a yi gine-gine amma misali kabari gashi na an sani shi sa malamai suka keɓance shekaru wasu ce shekara 30 wasu shekara 40 wani a ce shekara 50 kowa ya zama ƙasa duk wanda ka binne shi a wannan shekaru ya zama ƙasa in ka tona ma babu ko ƙashin shi babu sai a gine-gine a yi abin da za a yi sai a ƙaura kuma a koma wata wani wuri daban a yi wata makabartar amma aka zo aka gine-gine wani an sa karo wasu an ta tsakuwa yaushe za a hudda su yaushe shi mutumin ya riga ya rage shekara 50 shekara 100 to kaga duka asarar wuri ne ba mutum ya zo ya gaje wurin wasu musulmai saboda makabarta wurin musulmi ne ana iya binnewa kamar yadda su masu tsarin suke za a iya tahiya haka shekara ashirin a je karshe kuma a dawo shekara ashirin kenan an binne wannan an binne wannan an binne wannan an binne wannan to kai kuma ka zo ka yi gini nawa ka sayi wurin ba ko biye wurin al'ummar musulmi ne ka zo ka gaji ka zo ka sa tol ka zo ka sa wasu har wani raga suke sawa a cikin kabari a kewaye wurin wai kamar unguwarsu ce ba abin da kowa sai su sai jikokin wane da wane to ka duk yana daga cikin kurakure da ake yi wa sai da muku wurin wane ne wurin al'ummar musulmi ne babu wanda ya sai wurin to shine manzo Allah ya hana ayi fentir fenti manzala ya hana a zamna manzala ya hana a yi gini a busa kabari ko kabarin wane ne kace wani wani shehi ne tsantsan shirka da Allah wasu wuraren zaga cewa ana yin kubba me kubba sai a yi kabari har da kwaikwayon kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wancan yana da yana da masallacin shi wannan abun na sama kubba yana da fentir ko kuma a ce fenti tsanwa sai ga an yi kabari an mai fentin tsanwa shi na baki Allah wannan kubba na masallaci ne wa amma kwaikwayon wannan ne zuwa wancan to kaga wannan hanyoyi ne na shirka da Allah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi sa malamai suka yi tsawatarwa akan cewa kada a samu wani kabari a kammama shi a girmama shi saboda me ana iya zuwa shirka da Allah dan misali inda a ce mu mun san wane ne aka binne mun san wani iri ya halin shi yake ana zuwa ana zawa ana zuwa ana zawa jikokin suka zo to babu wanda zai hana su shedan ya sa musu cewa ga abin da ake a wajen kabarin da kuma su ma su yi Allah subhanahu wa ta'ala samu dace sau da mukan karanta hadisi muka karanta hukumci na musulunci amma kuma mu ko muke rayuwa akan ra'ayi yanzu mutane da yawa babu wanda za ka ikina'in shi ka gamsar da shi akan cewa in wannan shi ya mutu ba ya yi ginin wannan ba ko ba ya rubuta suna ba ko ba ya yi kaza ba sai ga cewa kamar ma shi ne musulunci shi kuma kiristanci ne in ka je makabarta ne na kiristoci za ga irin wannan abubuwan babu na 349 ma ce babu تقليد تحريم إباق العبد من سيده wannan kuma babu ne shi kuma wanda ke magana akan bawa ya kangare mu mai gidan shi kuma yace taghlizu tahrim musu a haramci ma akwai karami akwai babba to wannan babba ne shine ma'ana bayu a wancan lokaci bawa kuma ana samun shi ne lokacin da aka yaki tsakanin musulmai da kafirai idan musulmai suka ci galaba waɗanda aka kama a matsayin bayu suke kenan lokacin da ake jihadi amma ba yanzu ba kawai wasu su ce suna jihadi su kai farmaki kasashen musulmi ko kuma wajen musulmi su ce sun kama wasu bayu ne su rika sai da su kaga ba musulunci ba haka yake ne ba to inda an samu bawa sai zamanto wannan bawan ya kangare ya kima mai gidan shi da'a ya ce bai mishi biyayya to wannan haramci ne babba akan shi bawon kangare wanda yi shi ne mali ya ka hadisin jabir ɗan abdullahi radiyallahu ta'ala nu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ayyuma abdin abaka abaka faqad bari'at minhu zimma duk bawon da ya kangare ma mai gidan shi to babu amanar Allah a tare da shi ko kuma ka ce babu ruwan Allah da shi wannan azaba ne kenan nan wannan hadisi yana karantar da mu cewa bawa ya mai mai gidan shi biyayya wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama idza abaqa al-abdu lam tuqbal lahu salatun rawahu muslim wa fi riwayatin faqad kafara to wannan hadisi ya kai matuka wajen hani yace duk bawan da ya kangare wa mai gidan shi lam tuqbal lahu salatun in yayi sallama yayi abanza Allah bai karba ya ce a wata ruwaya sai ce faƙaɗi kafara ya ma kafurta ya huta daga musulunci to wannan bauta abu ne wanda yake musulunci ya isko shi daman akwai masu suka musulunci akan bauta to musulunci ba shi zo da bauta ba a musulunci ya isko da bauta amma kuma ya wanzar da shi amma da sharaɗi can baya idan ba kuma ta ba shekaru mun karanta hadisai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan cewa idan kana tare da bawa dole idan ka sashi wani aiki ya kasa ka taya shi in ka ci abinci ku ci tare duk abincin da ka dafa kayan da za ka sa duk tsadansu shi ma irin shi zai sa kuma sabai na manzala sallallahu alaihi haka suke yi ba a bugon shi ba a zagin shi ba a hantarar shi yanda ka san dan gidanka to musulunci sai tsara wannan su kuma wancan bayo walakanci da bugo da kaza da kaza sai musulunci ya haramta wannan to musulunci gyara ya kawo ba wai kwatanci ba ina duk wanda zai ce musulunci zo da bauta to jahili ne bai san ba tarihi abin da ya wuce can baya kuma bai san karantarwa irin ta addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya samu dace ne kamata mu dakata da fata abin da muka yi daidai Allah ta rama cikin ladan wanda yake kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah